السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsirin na alƙur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul mutahana yau ranar talata ashirin da takwas da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari da arba'in da bakwai yare da sha bakwai da wata na uku shekara ta dubu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la yanhaakum Allah an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana ku ba ga kafiran da musiyake ku ba kan al'amarin addinin ku kenan kafirin da bai yaƙi musulmi ba akan musuluncinsu kuma walam yukun fikum min diyarikum bisudda kun jirajen ku ba irin waɗannan kafirai Allah bai hana ku ba an tabaruhu ku musu alkhairi ku kyautata musu wacce ku sidu ilaihim ku yi musu adalci wanda babu ne ga su kafirai ne amma tunda ku su yaƙe ku ba kakan addinin ku su shiga harkar ku ba wannan kwa iya kuce wata musu ba lahi ba ne inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci to kaga yanzu zaka li kafiran duniya za ga sun sha sun sha bamban akwai waɗanda su makiya Allah kuma kafirai masu zalincin bayan Allah wanda su ba abin da ya dame su illa kashe musulmi a ganka ɗauka irin su Amurka irin su faransa duka aikin suke nan bayan mutanen isra'ila to irin wa'annan kaga babu mutunci tsakaninsu da musulmi amma wasu kafiran ba ka san tuna ma cikin doron ƙasa ba ta wasu shiga harkar mutane ba sa haɗa ku da yaƙi ba ruwan da shiga harkokin ku to irin wani sai a yi mu'amala da su har a kyautata wasu amma ba kafirin da ke yaƙar musulmi ba shi yasa Allah ya bambanta kafiran a nan ga wanda a iya mu'amala da su ga wanda ba a mu'amala da su sai dai kuskuren ma yau sai ga an tashi mu'amala da kaɗai kan ɗan ƙari ake mai ƙari ake shi kuma ƙarin Allah ke canza yanzu ba gashi ba wanda ake ganin suna barazanar ƙarin duniya yanzu gashi an yi abin kunya an haɗe uwaye sun haɗa gaban manya suna neman a taimaka musu yanzu a ce amurka ta hoto tana ce kiran turan duniya zuwa taimaka mata wata hukumar jirage kowa ce baya zuwa wani za a turbe hana wa'azi da da yake cewa duk wanda bai taimaka musu ba wai a wannan yakin da suke yi to iya hada a bayyane dai don kowa ya fi wani alahira da shiga wuta buga ta yi wuya to zau da aka kaga kafirai ne amma ba na mu'amala ba saboda maƙiya Allah ne masu kashe musulmi Allah ta ce inna ma yana hakumin bahu anil ladina qatalukum fid din wanda Allah ya hane ku kyautata musu ko ku yi kyakkyawar mu'amala da su wanda suke yakar ku akan addinin ku wa akhrajukum min diyarikum masu hudda ku da jiragen ku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suna taimaka akan hudda ku yanzu misali mutanen Falastina kaga Amurka ko ba ita hudda su akai tsaye ba amma ita taimaka aka hudda su to irin wa'annan ne Allah ya hana a kyautata musu Allah ya hana a yi mu'amala da kyau da su. Allah ce kar ku jibance su irin wannan. Wa zaru ala akhirajikum an tawallahu wa man yatawallahu duk wanda ya jibanci wa'annan yace yana san su to fa ulaika hum zalimun wannan zama azzalim. Idan mutum ya jibanci wa'annan mutane ya zama azzalim ba mutane kirki ba. Na'am.
يا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناها عليكم أن تنكهوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhum idan mata mu'minai suka yi gudun hijira suka tsero suka bar mazansu daga makka suka zo garin madina sun yi imani da Allah suka yi hijira to Allah ya ce famtahi ruhun ku jarabe su ku tabbata da cewa idan dai musulunci ya kasu kar ya zama to in mijinta ne ba musulunta ba kata a tabbata da idan dai ta taho ne saboda mai saboda mijinta eh, saboda musulunci ba don mijinta ba Allahu a'lamu bi imanihi Allah shi ne masani da imanin nasu in sun imani kuma ko da ku sun gaya muku to a ƙiƙa al'amari Allah shi ne masani fa in alimtum da mu'minatin in dai har kuka gane wannan mu'mina ce ta yi imani da ta zo ta to fa la tarjuhunna ila al-kufar kadda ku dawo da zuwa kafirai kun bayyana abin da ake nufi a nan ko mata ce tana auren kafiri a makka yanzu ta musulunta kada sai ta tsero Allah ya ba ta nasara ta gudu ta zo garin madina can tana da mai tana da miji a maka amma mai mijinta kafiri to yanzu da ta tsero ta zo nan kun jaraba kun ga eh lalle musulunci ya kata bakin mijin bane kana ce dama kullun rikici suke ko iya ba ta kashi ta tsere ta farshe a kadai musulunci ya kata to tun da aka gane haka Allah ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku dawo da su zuwa wurin kafir daga ce amma da mijinta ita me yasa Allah ce lahunna hidullahu wala hum yahduna lahu su matan wannan da suka musulunta ba su halitta ba ga wancan kafirai mazaje su naga su ma waɗancan mazaje kafirai ba su halitta ko inna mata ita bata musulma ba ta da miji sai ne sai musulmi namiji ne musulmi yakan iya auren mace wanda take da addinin yahudanci ko nasaranci shi ne malamai suka ce dama a wancan lokacin ma mafi yawan gadi ba ya saboda wata matsala ne yanzu ka mata ga su na musulmi masu a ko'ina ne za ka je ka auri arniya in dai ba da wata manuwa dan ko kana ga in ka auro ta in ta musulunta za ta jawo jama'a masu yawa ne zikiri amma da ya karanta me za ka auro ko a turai kake za akwai mata musulmi a can to me za ka je ka auro kawo sai Allah ya ce to yanzu matan da suka tsere sun zo nan yanzu tun da haka ne wa atuhum ma anfaqu wancan kafirin abin da ya kashe ya wani ta aika musu kayan shi a ba shi abin da ya kashe wala junaha alaikum an tanki hunna idza ataytum hunna ujurahum kuma babu lahi gare ku idan suka yi tabari ma'ana suka yi wata suka yi al'ada na tabbat ba ba su da wani abu mai fasu babu lahi ku aure su da ta yi idda irin wannan idda su kuma wata ɗaya ce domin na a san da cewa babu ciki ne da ta yi idda to shi kenan yanzu kawai me zai biyo baya wanda ke so ya wani halitta amma ya biya ta sadakinta wala tumsiku bi isamin kawafin kar ku yi riko da wancan kuma matan ku wanda suke wajen kafirai wanda can ku rike da wannan auren kafirai da suke da wancan matan ku misali ai kuma akwai na kwata to kar ku yi riko da wannan su masu turo muku na kuce ne wasu aluma an fakatun wani yasa aluma an faku ku tambayi abin da kuka kashi su aiko muku kayan in ta ku tana wajen su ko ta tsere ta kafarta ko bata imani ba ta koma wajen su to ku aika su ba ku abin da kuka kashe kuma ku ba su abin da suka kashe shikenan an yi daidai kowa ya biya kowa zalikum hukumullahi yahkum bainakum wannan hukunci na Allah ta'ala yake tsakanin wallahu alimun hakim Allah masani mai hikima
wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون sai Allah ta rage cewa wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar idan wasu matan ku na musulmi sai suka yi ridda suka tsere suka koma wajen kafirai duk da cewar da garaje musulmi bai cika samun kansa da haka yin ba amma abin da ba a rasa wani lokaci aka samu daga musulunci mutum ya bari ya koma wani abu akwai wahala amma daga ko'ina ana zuwa ga musulunci domin shi a musulunci addini na gaskiya duk wanda ya shiga musulunci to ba zai taɓa yarda bai bari ya koma ya wata shigita da ba amma duk wanda yake wata shiririta daban ya iya bari ya komo ya kama addinin gaskiya shi ne musulunci domin duk wanda suke da'awa a duniya da addinai ba addini suke ba addini ɗaya nan ne inda inda dina inda Allah ya isra babu wani addini da zaka yi a doron kasa amma musulunci ba Allah karba to idan mace musulma ta tsere ta hirda ta koma zuwa wajen kafirai ga munin da ta tsere ta bar shi ko musulmi ta koma ta hirda Allah ce fa a kabutu yanzu sai kuka je yaƙi kuka samu ganima to yanzu idan kuka zo fa'atul ladina zahabat azwajuhum misl ma anfa waɗanda matan suka tsere to a basu abin da suka kashe suka aure su to ya samu damar da zai a cikin ganima sai a bashi dan ya samu ya yi aure wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku yi tsoron Allah wanda da shi kuka yi imani kuka yi Allah
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idan ja'aka almu'minatu idan mata mu'minai suka zo maka mata suka yi imani da Allah suka zo wajen ka ya rasulullah to Allah ta'ala yake cewa yubayi'inaka su maka mubaya'a ala Allah yushrikina billahi shay'a abin harko da za su yi mubaya'a mubaya'a shine alƙawari wanda za ka yi akan abu amma mubaya'a ta maza a nan sallallahu alaihi buɗe hannunsa haka su ɗora hannunsa a saman nashi shine mubaya'a na namiji amma mata su da kansu ke ɗora hannunsu akan hannunsu shine mubaya'a su shi yasa Aisha matar manzo Allah sallallahu ta yi rantsuwa ta ce wallahi hannun manzo Allah sallallahu bai taba dama hannun wata mata ba ko abu baya inda ba matarsa ba shi yasa yanzu wani za ga wani hadda da awar ma wai malimci wai ga ana gaisa da yana gaisa da mata saboda haka haramu ne namiji ya gaisa da mace wanda ba matarka ba ba yar uwarka ba in yar uwarka ce wanda baka auren ta har abada to wanda ka iya ka gaisa da ita yarka ce mahaifiyarka ce kanwal mahaifiyarka ce kanwal babanka irin waɗannan da baka aure ya halitta gaisa da su amma matar da kana iya ka aure ta ko ba matarka ba so da haka ta wannan kan baka da injin zaka aure ta kai baka injin zaka yi baya da ita ka dora mata hannu akan hannunta ba yi ko da mace za ta yi baya sai ta ɗora hannun ta haka saboda haka annabi sallam baya gaisawa da mata baya mu baya da mata kuma gaisawa namiji gaisa da mace da mun ba ɗabi'ar musulmi bace mu a al'adar ma ba a sani ba al'adar ma da aka sani a gari mu tun kafin nasara ma yanzu ajanda ma mace ba ta gaisa da namiji ajanda ma mu abin da muka sani a dan da maza su suke gaisa da maza maza tsakanin su mata bisa gaisa amma ba laihi bane tsakanin su amma mu abin da muka sani a da mata tsakanin su bisa gaisa to wanda ta gaza da ƴan wata mace ma ya za a ta gaza da miji amma yau da sara ya kama wasu ɗabi'u musamman ma za a ga wasu abun bakin ciki wanda ya kamata a ce musu ya kaɗe ba wai ga mutum da sunan malamci kuma kana gaisa da mata wannan bai dace ba hannun annabi sallam bai taba shafar hannun wata ba in ba matarsa sallallahu alaihi wasallam to abu na farko su yi mubaya a kan cewar ba za su haɗa Allah da kowa ba kira akan musulunci da imani da Allah kaga wannan yana da ci duk abin da yake na shirka karku aikata to amma yau sai gashi a cikin musulmi wanda suke irin aiki daban-daban wanda yake na shirka a zahiri ko a matsan ko a mata kaga in mutum ya yi baya a to ya ya warware wala ya sirikina ko ba za su yi sata ba su maka mu baya a ba za su yi sata ba wani zai ce mata suna sata sosai ba ka kai kasuwar dole a cikin wannan rukun ga ikon Allah akwai suna nan su bai sayar su ma za a zo da katon roba a ɗora wani abu a shigo cikin shago da ka ɗan juya ɗauke maka hankali ka za a jewa hatta a makka wallahi akwai matan da suka shahara da sata in suka je kantin laraba kadai wata ta ɗauke mishi hankali haka ake yi sau da haka iya magana da wata tana lalar kaya ko ina ana da irin haka to kada su yi sata wala yanzu na kada su aikata wani abu na fasikanci kada su ake alfasha wala ya katunna auladahunna kada su kashe 'ya'yansu wannan kashewa ita ce bayan an aifa bayan an aifa mata a yau ma akwai mata diya za ga mace ta yi ta yi ciki hanyar da bata dace ba ko wai don kar a gani ta yi kumiya don neman tsoron kumiyar duniya ta kashe wanda ba shi da haƙi ko ƙwara ɗaya sai ta je ta aihu ta kashe ɗan shi ya sa yanzu ga sun kusa aihuwa ta tsere ta yi bulagu ta je wani gari wata shekara muku manta ba wata ta ta yi ƙwanni da ta aihu ta rasa ɗan a cikin saranda Allah da ikon shi kawai yaro Allah kaddara da kwanan shi kawai sai sa ƙara ta rasa yadda za ta yi tana gauga da za ta karasa ta kashe shi aka yi karar nan kaɗai da aka shigo aka shiga ra a majiwa ana leka aka zo aka buɗe majiwa aka hudu yaro da ran shi kuma aka mata kaga abin da ake kin an yi shi ga kumiyar ta duniya ga ta lahira shi yasa ɗan adam wani lokaci laifi kan laifi daman can da farko da kika aikin alfasharki kin yi aikin laifi to kuma yanzu ha'iro za ki ƙara gaba ki ƙara wani laifin kuma ki kashe shi mai shi ya bashi da laifin kuma yana yaro shi ya sa irin waɗannan yara da hausa da ake cewa su shake wannan kuskure ne muke babba shi ya sa ake ɗaukar su ba mutane ba da ba bambancin su da ɗan kowa duk abin da kai ka samu lada abin Allah in su ma in suka haka Allah zai ba su lada ina ruwansu amma mutane musamman Allah mai adalci yanzu Allah mai adalci yaron da bai san lokacin da aka wani abuwa ce yana da laifi har a gare shi wai abin da zai ba ku mamaki wai ita ma kanta uwan da ta yi albashan wai ita ma za ta gani take kashashe da ita mai uba ce an ke ke yanzu ke ce baki da uba ke da kika laifi baki da laifi ba kina ga ke ba mai laifi baki hajji da ganin laifin yaron a dawa yaron har in ya taba jikin mutum gogiya kaci an nuna mutane kyamar wani abu lalle laifi ne ga wanda suka yi amma ba ga shi yaro kenan inda ma za a juyar da aihu a kai tsaye ga iyayen ya kamata ba ga wanda bawan Allah ba to kas kashe yaya karki je don kin cikin ki malamai suka ce duk cikin da ya ketara lokacin da ake busawa yaro rai shi ne wata hudu ya zama ɗa idan aka zubda shi a wannan lokaci an kisa cin kashe ne domin yanzu an busa masu ne sau da kakas su kashe ‘ya'yansu wala ya ti na bibuta ne yabtari na bai na abihin na wa arzudihin kada zo da wata ƙarya da za su ƙirƙiro ta tsakanin hannuwansu da ƙawafansu ba na karki je ki kira gidan miji ki aikata wani aiki na alfasha ki zo ki kawo ɗan da ba namiji ba gidan miji lalle lahir akwai aiki duk abin da ya kasance a duniya sai an tona asirin shi kuma kiyama ka san akwai aiki ko mata nawa suna zaune a gidajen mazajensu amma 'ya'yan da suke tare da su ba 'ya'yan maza ba ne ƙushen Allah sai sai kiyama ta yi Allah zai bayyana kuma ga wanda ya ga ita gashi kuma wannan kumiyar za a yi ta ne a gaban dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya da na farko da na ƙarshe da mala'ikai da mutane da aljannai kowa iya gani ko aiki ba ƙarfi ranar gobe kiyama duk wani abu da ya gudana to sai Allah ya tona su shi ta ce yau mutubulan sarari sai zai zai bayyana ya mace shi yasa akwai aiki ba karami ba kuma ba karamin aibu ba ne kina zaune haka nan kai ma kana da matarka ka tashi ka je kana fada fada a waje duk da cewar dama asali wanda ba shi da matar haramu ne laifi ne babba ka ba irin zunub wanda Allah ya haɗa zuma a wani wuri da shirka ya ce wanda zai la'adu na ma'allah ilaha na akara wala ya gatu na namsa da jihar Allah illa bin haƙi wala ya zunu ku diwa ga kusan zina a ƙarar bala'i ba ce Allah ta ne jero ta da abubuwa guda uku da shirka da kashe kai sai zina uku wani ashirin su yasa Allah ce wa man yafa alzalika yalta asaba yudha'ab lahu al'azab yawm al-qiyamah za dillin gamshi azab ranar kiyama Allah kare to saboda haka to kuma aibin ga mijin da yake da aure ko matar da take da aure musamman kuma ƙarin aibin akan matar da take da aure domin yanzu matar da take da aure duk abin da ya zo na wani ne na mijin ta zaci kuma shi ba na shi bane shi kenan yanzu kin kawo miji ɗaya rike shekara nawa da sunan ɗan shi goma ɗan shi gani ya yi ta ɗawainiya a kansa ya dangana ya an raba gado an ba shi bannan da ta biyo baya na wace an gama shi ya zama ɗan uwan wani ya zama ɗan wani ya duka abin ba na haka bane bannan ya kuke ganin ta in kiyama ta yi haƙuƙuwa nawa aka shiga laifi nawa aka ko aiki ba ƙarami to shi ma kanshi namijin yana da auren ya je faɗa haka shi ba garin musiba wani domin za ka iya cutar da iyalanka ka ɗauko musu wasu musiba ka musu Allah ka ne wallah idan kowane ɓangare kuna jin tambayoyin da ake za ku yi mamaki musamman kowane ɓangaren yanzu kowane ana tambaya wani ɓangaren za ka ga matan ne masu laifin wani ɓangaren za ka ga mazaje ne tsinkiya mata yi dukan za a tona wannan asiri da ya bukana a nan bayan duniya idan mutum yana so ya san da cewa lalle aikin fasikanci ya kai laifi babba a gurin Allah mai muni Allah da tausayinsa da tausayin da yake wa bayi wanda ba wanda ke tausayin bayinsa kamar shi Allah da ya halicci kayansa amma ya ce idan mutum ya yi aure aikata fasikanci a ɗau duwatsi a riƙa jiwon shi ana buga mashi a ka aina da su ya mutu in waya kuke gani ba ma a sare kashi da wannan ba a sare ya kai a fitre ne ko da dutse za a rika jiwa mushi kakash kakash kakash yana jin zai yana kariya wannan ya same shi ta kawo ne same ta idan wani a hanci wani a ido sai an gabaye shi sai ya mutu yan wa ba ganin laifi bane kuma laifin da aka ce wanda bai yi aure ba ma idan ya aikata a samu kato mai sunan kato ya mushi bulala ɗari inda yana yayye mutum ne bulala ɗari ta ƙato lalle ba a ce ba ta kashe ka amma za a ɗan kwanta a likita babu shakka duk wanda aka mushi haka to gobe in Allah ya yarda ba zai da ana haka wala da duniya ta zauna lafiya duk wanda aka kamo da haka a zo a yi masa irin wannan haddi wallahi da duniya ta zauna lafiya to amma me ake ciki to duka wannan abu bai sanar sau da haka balma nasara ya sawa kansa ya sawa duniya a kansa cewar irin wannan hukunci kamar tsohon hukunci ne an wuce shi ai duniya bata kai ci gaba da za ta tara alkur'ani ba za ta bare ta wuce shi duk duniya ta kare shi ga ci gaban karyar ci gaban bakin abubuwa ga tunan daban-daban duk abin da iya zo duk sabon sau da haka abin da ke cikin alkur'ani shine in an aikata ya za a zauna lafiya yanzu misali idan ana so a tsarkace fami da nasaba akwai hanyar da za mu in ba haka ne ba sai haka ne idan ana so a kare jini kar azumi da mutane akwai hanyar da za mu in ba duwanda ya kashe a kashe shi ba waɗannan yara da suke ɗaukar moto a gari suna bin tituna a dubu suna wuce duk unguwar da kaje sai ka gani musamman a cikin lungunan birni inda ana shari'ar musulunci ai in mutum ya kaɗe mutum a irin wanda kun san kisan gangam ne ko a musulunci shi a abu ne kisan gangam ne a cikin gari ba a gudu kowa sani shi yasa nasara ma ke faro ce ga inda za ka yi tafiya a cikin gari duk mutumin da yake irin wannan gudu na samarin na cikin gari ya kaɗe a musulunci kaɗai yan uwa za a kira ko su ce diya ko su ce a kashe ko mafi yawa irin wannan kashe tafi alheri in ko diya ce aka ce to na tabbata da cewar ba kai ba ba iyayenka ba yan uwanka ba sun karye tun da yau laƙumi ɗari za a bada kuma laƙumi ɗari masu tsada ne kisan gangam ne yadda aka ce aka hudda laƙumi ɗari a yi na ji gonakan gona gado ma yan sai da su gobe ka gaba ka ƙara kaɗe wani ba sai an wa mutum hakan ɗin duk wanda ya kashe irin wani aka kamo shi a gobe zai ƙara bai da waɗanda suke da waɗa ya tashi a ɗauko a soke shi kenan shi ma haka za a yi ya kuke gani azum da jinin mutane ba su da gini kowa da zauna lahiya masu shaye-shaye da masu shan tun daga masu shan giya wuyi-wuyi ganja menene tramon duk abin da ke sawa maye musulunci ya bara daga bulala arba'in zuwa tamanin amma ana kallon yanayin wurin mu yanzu a yanayin wurin mu nan bulala tamanin ce ba arba'in ba ce saboda ana yawan sha inda ba sha ne ba a cika kama ba an kama za a yi bulala arba'in amma irin wurarenmu nan idan aka kama mutum ya sha aka samu ƙato ya maka bulala tamanin gobe yana tsammani ko a ɗaki aka riga da kai da ƙwayar baka sha ba da kai ya ƙwayar baka sha ba sau da gani za ka yi kar ajiye ta na'ura tana gani a zuwa mu bulala tamanin shi ya sa rishin ɓarawo ga ɓarayi suna nan an tare su a gidan kaso aikin banza goma an kwasa kwasi za su yi duk wanda ya sata aka tabbata abin ya kai rubu dinar sai a zo a yanki hannu idan yanzu ɓarawo aka kama hannun nan aka yanki da hannu nawa ya sata sata tana yiwa da hannu daya yanzu a kama katanga a dira da hannu daya a balle kyaure mutane da hannu daya akwai wahala kuma in ya sake baban shi ba za a ƙara sa duk wanda ya tabbata in ya sata za a yanke mishi hannu a cire gobe yayi ba zai ba to abin da ya kawo matsala ta rayuwa gaba ɗaya muka ajiye littafin Allah gefe ɗaya muka zo muka ɗauki littafin nasara nasara ba shi da kai bai masa abin da yake ba yanzu don Allah da Sara yanzu ba ga wannan Amurka ba duk duniya ne ita ce ake cewa ta yi kowa ci gaba za ce aiko in me za ce a ce Amurka yanzu don Allah yanzu wannan masu irin wannan tunani mutum rana ɗaya ka tashi ana gaya ma kalkai kalkai ka je ka sa ƙasar ka cikin bala'i ka je ka sa a tsara da har abada daga rajin kwaye mai na yanzu a 'yan kwanukan nan asarar miliyar ikanu aka yi ana neman wani ya ilu a zuwa wani kuma yadda aka tabbata a gaya maka wannan yanzu irin wannan zuwa za su jagorancin duniya su sau da haka abin da ke cikin ƙwar'ani shi ne kaɗai za a bi a zauna lahiya in aka bi kowa zai samu na shaƙi za a zauna lahiya ɗan kwaɗo mahi an wasa sai da kaga in dai kwaɗo ne ko yau me yasa ake satar ai saboda wannan ne in ana doka ai ba a yi satar ba sau da haka za a zauna lahiya ba a kashe ba kowa ba a yi fasikanci ba ba a yi shaye-shaye ba za a zauna lahiya kowa zai bi haƙƙinsa in aka zo danja kun zan ita ma danja in ta kama idan mutum danja ta kama in ka kaɗe mutum a wannan yanayin ba ba kuskure ba su rai kisan gangame ki in nan duniya an maka hukuncin kisan kuskure in kiyama ta yi Allah zai tada ka da cewar ka kashe mutum da gangam domin kai ma ka sani idan danja ta tseda ka in ka zo ka wuce a irin wannan gudu a dubu wani ya zo shi shi iya ga a gaske shi ke kada shi kan shi na gurgurbe shi ya kuke ga shi yasa kasashen da suka ci gaba ai tare ake mai zahi akan wanda ya keta danja shi yasa inda gwamnati ta gane wallahi tawazan ta kura ma mutane a ce zai kunyi kaza a'a kada yi wani tsinkun hoto kan kama mutane nan haka kamar da a karfi kada a ɗau mataki duk wanda ya taka doka kawai kama shi idan mutum ya keta danja saboda haka amince tara mai zahi ko ta jika ɗari ko ta jika hamsin ai kayan gobe ba wani da ke tara idan mutum ya zo ki stop idan mutum ya zo ibin hannunsa idan mutum masu wannan gudu da yawa da an kama mutum kaɗai a jiya shi sai an biya wannan kuɗi za a hudu shi kuma shari'a ta yarda ai haka saboda ai kaga da an samu kuɗi a cikin sauki wanda ke kuma wasa za su yi ko to ai yanzu wasa ido ai matsalolin za su rage kuma sau da ga tarin maka ɗaya isa kama mutane ba kun ce muka takaru ba to karfi takaru abi ku ta wannan hanyar ka ga shara ta yaka sau da haka sai a kakkame mutane duk an ji dike masu irin wannan gudu sai an biya ka gobe ko an ce kai baka yi to shi sa abubuwan da muke da yawa ba kuskure bane aikin gangan to Allah ya ce wala yazuru kenan ana kasu ana wala yazuru wala yazuru yace su maka alƙawari ba za su yi fasikanci wala wala ga tunna auladahun wala ta rubuta ne mutarin min alina wa argulina ba za su da ƙarya ba ta zuwa da ɗan da ba na mai gira ba su ce na mai gira ne wala ya asi na kafi ma'arufin duk wani abu wanda yake kyakkyawa ba za su sa a maka kan shi duk wani abu za ka musu umarni duk abin da annabi zai umarni to kyakkyawa ne kenan ba za su saba maka ba sallallahu alaihi wasallam to in sun yi alkawari akan haka Allah ce fa bayi wanda yi musu baya ko bayan ka musu baya wasaghfir lahum Allah ka nima musu gafara a gurin Allah inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne rahimun Allah mai rahama na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني لا تتولوا قوما غضب الله عليه kuma ku jona da kyau Allah sai da ya kirayi masu imani irin waɗannan ayoyi ga dukkan mai hankali sun kai wa'azi wato malamai suka ce duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu ya kuma su imani to wannan abin in ka yi ne to wannan abin in dai Allah ce ka yi abin ne in ka yi shi to zai sa imanin ka cika in baka yi shi ba kuma imanin ka zai rabu in kuma hani ne Allah ya yi kamar wannan na hani ne wannan in ka hannu imanin ka cika in baka hannu ba imanin ka rabu shi dai ya ayyuhal ladina amanu doka ce da ta fita to yanzu ma gashi wannan ya ayyuhal ladina amanu amma ita wannan hani ce sai Allah ce la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci ma'ana kar ku so mutanen da Allah ya hushi da su suwaye ne Allah ya hushi da su duk gaba ɗayan kafir Allah ya hushi da su a jumlace kuma ka dauka littafsir yahuda su ne gaba gaba shi zama bitagayin maghdubi alaihim waladdallin yahudawa Allah ya hushi da su karka so ko mutum ɗaya cikin bai amma kuma alhamdulillah biya musulmi suna ɗan baka wannan wajen ƙin magiya Allah yanzu da aka ce ban jaman na ta yawon ya mutu musulmi da na gani a ko'ina suna jin daɗi suna murna kashi an kashe magiya Allah kenan kaga wani yana nuna cewa ba sa son kafin to tiran ma yabu da aka kamata da su murna domin ki Allah irin wa'annan azzalimi bai dace musulmi ya so su kadda ku yarda ku jibinci ko ku so mutanen da Allah ya yi hushi da su. Wannan mutane, Allah ta rage cewa, ɗan ya isu min al'akirat, sun yanke ƙaunar da lahira, tun da taɓargazar da suke sun san da cewar ai wanda zai je ya koma ga Allah ba zai haka ba. To sun yanke ƙauna da lahira ba ruwansu ba sa san lahira. Kama ya isa kufaru min ashabin kubur. kamar yadda kafirai suka yanke kauna idan mutum ya mutu an binne suka ci har abada ba zai tashi ba shi kafiri inda mutum ya mutu ci an kare bai tashi ta ga wannan mutuwa babu wani abu to dukkan kafirai wannan shi ne aƙi da su to shi sa Allah ce mu kuma kar mu so wa'annan mutane saboda haka kana musulmi kadda a samu a zuciyarka akwai kaunar wani arne ko kwarade ko dan baro ko dan dambe ko dan ma menene domin makiya Allah ne shi yasa Allah ce kadin gaziba Allah alai qauman gaziba Allah alai mutanen da Allah hushi da su to wanda Allah hushi da shi ya zama kace shine masoyin ka ai ka kai ma akwai matsala to bismillah malama idan ta baka nan sai mu zaɗan gobe a ƙarasa
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله سبحانه وتعالى يتوى أولا سابو سورة سورة الصف Allah ya bude da tasbihi yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yana tasbihi ga Allah wane ne ce wadanda suke cikin sama da ƙasa kenan nan sama da ƙasa suna tasbihi suna tsarkace wa Allah wannan yi bayani diya a baya bayan mun kuma kansa wa wal azizul hakim Allah shi ne mai shi ne mai hikima ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗar abin da ba ku aikata me da shi kana mumini abin da zaka faɗa idan za abin da zaka aikata ya zama to da abin da kake faɗa daidai kabura makatan inda Allah ya girmama ya kai abin da Allah yake ki wanda zai hukuba kansa an taqulu ma la tafa'alun kun ka faɗar abin da ba ku aikata ma ga yace inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah ta'ala yana son waɗanda suke zuwa yaƙi saboda shi su yi sausu su jeru irin yadda mala'ikai suke ka annahum bunyanun marsus kai ka ce gini ne wanda yake ɗamfare da juna a haɗa da juna muminin sun zo yaƙi sabai haka ake sau yadda kuwa kuna sauran sallah haka suke je ruwa ras kuma dogon sau kada haka za a kutsa ana sarar tafiye na
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ina ga ana maza maza insha Allah Allah ta'ala yana cewa wa idh qala Musa liqaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake faɗa ga mutanensa yace ya kaumi ya ku mutane na lima tu'zuna yace me yasa kuke cutar da ni kadi ba ga Yahuda annabi su ma bai tsira ba to wanda nashi ma bai tsira ba ai na wani bai tsira ba shi yasa a annabawan Allah ba wanda Yahuda suka kyale shi kuma su aikinsu suna kashewa annabawa ne mabannata ne shi yasa cikin cutar da suke wa annabi musa har ta gaske cewa adar ko yana da ajiya sai da allah ta'ala babar ra'ahun lahu bin makamu ya kubutar da su ya kubutar da annabi musa da abin da suke faɗa suka tabbata abin da suke faɗa ƙarya suke waƙar ta'alamuna an ne rasulullah ilaikum ita kuma haƙiƙa kun san ni manzo ne na Allah zuwa gare ku wannan jimla haka yake dukkan wanda aka turo musu annabi na Allah ko sun ki ko su so haka ne domin abinda annabawa suke zuwa da shi ya kai kowa yarda yarda da cewa Allah ya turo su shi yasa kaga ana yace haƙiƙa kun sani a ta ma ka gafir aure ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basa ka san ba wanda ya sauka ne Allah kafirai da suke yi kafirci ko mutanen makar suka ki imani da manzo Allah sun sa annabi ne na Allah wata manuwa ce ta daban saboda annabawa abin da suke dauke da shi dole ne ka yarda cewa eh Allah ya turo su falamma zagu Allah ce lokacin da mutanen suka karkata akan gaskiya suka yi watsi da ti da ita azaga Allahu qulubahum shi ko Allah ya karkatar da zigatan nasu aljaza'u min jinsil amal sakamako irin aiki sun karkacewa gaskiya shi ko Allah ya karkatar da zukatan nasu idan aka karkatar da zukata za a aikata alkhairi babu idan wanda ya yi haka Allah mashi wannan ukuba ce ta laifinsa shi sa karka yarda ka karkacewa gaskiya idan ka karka cewa gaskiya shi ko Allah ya karkatar da zuciyar ta ba za ta taba ganin gaskiyar ba sai ake da ita ba shi yasa za ka ga ga abubuwa biya ya kamata a ce mutane sun gane amma kuma su kasa gane a wani yasa wani lokaci ba sai ka ga wanda ya kamata a ce su suka yi kowa gane amma kuma su ki gane ba wani laifi ne ya jayo wani sakamako marasa kyau idan mutum ya bi hanya ta ƙarya ya san ƙarya ce saboda wata manuwa sai Allah gaba ɗaya juyar da zuciya sau da ita kullum a gurinta ba abin da zai kyau sai karyar wannan ba an kara sai lokacin da Allah ya kama shi wallahu la yahdi qawmal fasiqin Allah subhanahu wataala baya shiryar da mutane fasikai ina ga insha Allah ana za mu tsaya gobe ma in Allah ya kai mu akwai karatu sai dai kuma daga gobe insha Allah kamar yadda aka saba za a ɗauki tashe sati ɗaya na kafin sallah da wancan amma game su ake duka a lokaci ne ko ya gama su a bayan sallah kan kusa mai insha to gobe kenan da ke surata mu daman kaɗan ne rage kenan bayani akan zakatun fitar kenan gobe insha Allah ya tsakanin biyar ta kuma tafi biyar ta kenan gobe da mun karasa insha Allah tafsirin sai a ɗanyi bayani akan zakatun fitar insha Allah subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta Thank you.